نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شرين قوة بير هجرة دبولة دليه دا أربعين دبقين daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkharai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka متن العقيدة الواسطية نا شيخ الإسلام بن تيمية الله سبحانه وتعالى يقال رحمة غريشي منذ شاهي نا أربعين kuma wannan shine darasi na goma daga cikin jerin giyan darussan da muke a cikin wannan littafi za mu tashi babi na hudu albabun rabi'u al'imanu bil qadri khairihi wa sharrihi yin imani da kaddara abinda Allah ya kaddara ya same ka kai imani da hakan na alkhairi ko na sharri nan za mu tashi an ga wajen ko? mala ya ce wa ya shtamilu ala faslaini wannan babi yana kumshe da fasali guda biyu alfaslul awwalu fasli na farko addarajatul ula min darajatul imani bil qadar mataki na farko daga cikin matakai na imani da kadara alfaslu thani fasali na biyu ad-darajatu thaniyatu min darajati al-iman bil qadar mataki na biyu daga cikin matakai na imani da kadara ina imani da kadara mataki mataki ne akwai matakin farko akwai mataki na biyu alfaslu al-awwalu fasli na farko mala yace ad-darajatu al-ula mataki na farko min darajatil imani bil qadari na daga matakan yin imani da qadar shine mala yace wa tu'mina haka ne wa tu'minul firqatun najiyatu firqatun najiya firqa kubutacciya tana yin imani wanda firqatun najiya sune ahlus sunnati wal jamaa sune ahlus sunna wal jamaa suna yin imani bil kadari khairihi wa sharrihi na alkhairi ko na sharri wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa idan abin da zai musu dadi ya shafe su sai su ce alhamdulillah idan abun bai musu dadi ba kuma sai su yi hakuri wal imanu bil qadari ala darajataini imani da kaddara yana kan mataki biyu ne kullu darajatin tatadammanu shay'ain kowane mataki shine kowane daraja yana kumshe da abubuwa guda biyu ad-darajatul ula daraja na farko al-imanu bi ma'ana bi anna Allah ta'ala alimun bil khalqi mataki na farko mutun yayi imani da cewa Allah madaukakin sarki alimun bil khalqi masani ne game da halittunsa daidai da wannan mana babu wata halitta ta Allah a bayan duniya da Allah bai san da ita ba babu ta wahu ma'amilu na bi ilmihi kuma duk halittu suna aiki ne da sanin Allah shi ne bi ilmihi alƙadim a iliminsa na tun daɗewa tun da kaga sabanin kadariya da suke ganin bayi in sun yi abu Allah ma bai san za su yi ba sai bayan sun yi ne Allah ya sani ahli sunna ba haka bane ahli sunna sun san kafin wani abu ya kasance dama Allah ya san zai kasance kuma Allah yana sanar da shi alladhi huwa mawsufun bihi azlan wa abadan wanda Allah ya sifantu da shi wannan ilimi tun farko da kuma tun dama tun abada tun babu kowa babu komai Allah yana sane da komai da abin da zai faru wannan shine abin da ahli sunna wal jama'a suka yarda da shi wa alima jami'a ahwalihim kuma Allah ya san dukkan halin da bayan su suke ciki in kana hali na wadata Allah ya sani kana hali na kunci Allah ya sani kuma ba wai kai ɗaya ba ba mutane kaɗai ba ba dabbobi kaɗai ba ba aljanu kaɗai ba ba mala'iku kaɗai ba kowane irin halitta Allah ya san halin take ciki wannan shine abin da ahlus sunna wal jama'a suke imani da shi min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajali min at-ta'ati na daga biyayya idan kana halin yin da'a ga Allah Allah ya sani walma'asi da kuma sabon Allah in kana hali na sabawa Allah Allah ya sani lugu da kware da za ka shiga ka sabawa Allah Allah ya sani kafin ka aikata abin dama ya sani wal'arzak da arzuka na da arziki ko? duk wani arziki da kake cikin shi Allah ya sani kula ina ma mutane goyon gohoi mafi yawanci mai hanka cewa ne ya yi arziki sai a ɗauka yana da kuɗi yana da gidaje da motoci a'a ba shi ne kaɗai arziki ba kuma wannan ɗai ne daga cikin kashi miliyan na arziki lahiya arziki ne zaman lahiya arziki ne ka samu abin da za ka ci arziki ne gidan kwana arziki ne wurin kasuwa arziki ne ka ganka ba gidan yari ba shi ma arziki ne ko ba haka ba ne kenan an ce arzak kada ka takaita shi da kuɗi kadai a'a suna ciki amma kamar ɗaya cikin kashi miliyan ne daga cikin arzikin da Allah yake mabayi to kowane irin arziki da Allah subhanahu wataala zai arzita bayansa da shi Allah yana sanar da shi tun da ba sai da suka samu abun bane Allah ya sani a'a dama Allah san za su same shi yau in ka samu dama Allah san za ka samu in baka samu ba dama ya san ba za ka samu sabanin masu aƙidar in ka samu Allah bai san za ka samu ba sai dai da ka samu wannan ba aƙidar ahli sunna ba ce su ahli sunna aƙidar su shine ka samu dama Allah san za ka samu ba ka samu ba dama Allah san ba za ka samu wal ajal da haddi ba shi yi cewa ajali ƙarshe iya abin da aka ɗiba komai Allah ya san ƙarshen shi komai an sarrin da zai tsaya da lokacin da zai tsaya in ka ga ɗan adam ya mutu ba sai da ya mutu ba ne Allah sai ne dama Allah ya kaddara ya san lokacin da zai mutu kuma da lokacin ya yi Allah ya tsaye da wannan abin nashi haka ma dabbobi duk wata dabba da za ka ga ta cin ma'ajalinta dama Allah ya sani da sauran abubuwa sun ma na biyu kenan ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق سنة الله سبحانه وتعالى سي يربط أتك اللوح المحفوظ مقادير الخلائق معنى معونية نهلت مقادير abin da ake aunawa da su mana wani dan wani za a yi shi rana kaza rakkaza da kaza zai yi kaza zai yi rayuwa kwana kaza zai mutu rana kaza za a bizne shi makabarta kaza kwana kaza zai kafurar tashi alkiyama za alkiyama zai samu littafin ta hannu kaza zai tsallake siradi hali iri kaza zai shiga aljanna a lokaci kaza da abin da ya kama da wannan duka Allah ya tsara ba sai daga baya ne za a yi shi thumma kataba Allah fil lawhil mahfuz sannan a cikin lawhil mahfuz Allah ya rubuta maqadir al khalaiq ma'ana abubuwan da aka kaddara na halittunsa fa'awwal ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalami qala lahu Allah yace da su yace da shi uktub kai rubutu qala sai al-qalami yace ma aktub me zan rubuta qala uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah ka rubuta abin da zai kasance zuwa ran tashi al-qiyama sai al-qalami ya fara rubutu abin tambaya shi alƙalami ya san me zai faru ne zuwa ran tashi alƙiyama bai sani ba dan Allah ya nuna muna kamala ta ikon shi da hikima tasa da bi bit tadarruj da ni'ima ta alƙalami shi yasa Allah ya yi wannan amma in ba haka ba sai Allah ya ce kun fa yakunu ko ba haka bane ko kuma Allah ya bar abin ba a rubuce ba dama yana sanar da abin kuma ya kasance yadda yake so ya kasance yadda yake so ina an ce ma alƙalami rubuta shi bai sa abin da zai rubuta ce a me zai rubuta kenan inda ya sa abin da zai rubuta rubuta zai kuma sai aka ce ka rubuta abin da zai kasance daga yanzu zuwa ranar tashi alƙiyama alƙalami ya fara rubutu da umarnin wa da umarnin Allah to abin da alƙalami zai rubuta Allah yake sanar da shi kuma yana rubutu ne a bisa tsari na Allah da sani na Allah da gani na Allah da umarni na Allah kuma ya kai digo na ƙarshe daidai inda Allah yake son a tsaya wannan abubuwa dama Allah ya san da su ba sai da aka zo za a rubutu ne ya tunanin me za a rubuta ba ko kaka za a rubutu a'a wannan shine aqida na ahlus sunna kai imani da abun a haka kazo kana tunanin to alƙalamin nan kaka shike dogo ne ko gajere ne baki ne ko fare ne babu ruwanka alƙalami dai alƙalami ne to kai imani da alƙalami ya yake kuma babu ruwanka daga gane ya yake ba ma asabul insana duk wani abu da ya shafi dan adam lam yakul li khuti'a dama ba zai kuskure masa ba amma akhtahu lam yakul li yusibahu abinda ya kuskure mai dama ba zai same shi ba wannan shine aqida na ahlus sunna wal jamaa duk abinda kaga ka samu dama zaka same shi duk abinda kaga baka samu dama ba zaka same shi ba kai yarda in kan nema ka samu Allah ya kaddara dama zaka samu kai yarda in kan nema baka samu ba Allah ne ya kaddara dama ba zaka samu ba shine bambancin nema da zuwa gida ka zauna bambancin tawakkali da tawakkuli tawakkuli shine tunda sai ka to kasuwa ya da kowa ga kasawa ka kasa wannan sai ka dogara da Allah abin da aka samu alhamdulillah dama haka Allah ya kaddara ka samu in baka samu ba sai ka hankura amma tawakkuli shine kowa ana kasuwa kana gida ana wani kai baka ta kasu sai ce abin da Allah ya kaddara in samu ai zan same shi a'a a gurin Allah suna akwai al-akhdh bil asbab zaka bi matakai na cin na dalilan cimma abubuwa dalilai na cimma abubuwa sannan jaffatil aqlam alkalma sun bushe wa tsuwiyatis suhufu an nade takardu ko a ce littattafai kama qala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa alam ta'lam ashe baka san cewa ba anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard Allah ya san dukkanin abin da yake cikin sammai da ƙasai. Ya alamu ma, an yi istikhidamin ma ta galiban lirailil aqil don la'akari da halittun da ba masu hankali ba sun fiwa sai Allah ce to, duk wani abu da kake ganin ma ba komai ba ne, Allah ya san da shi. Ciyayi a gonarka, wata ciyawa ko sunanta baka sani ba ma Allah ya san da ita kafin ta zo dama an rubuta shekara ta kaza za ta fito da ruwa adadi kaza za ta sha kuma za ta yi zama lokaci kaza ne da wani da wani za su ganta kuma za a bari su san sunanta ba kai imani da haka Allah shi ya riga ya san wannan Allah ya san da ita alam ta'lam ashe baka san cewa ba anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard Allah ya san dukkanin halittun da suke cikin samai da ƙasa inna dhalika fi kitab lalle wannan abin fa yana cikin littafin sa yana cikin lauhul mahfuz komai yana rubuce la ilaha illallah ka ko ga rubutu malam sunan kaza abu kaza sunan kaza ne za a yi ciyawa ɗa kaza a shekara a shekara dubu za a yi ɗan ciyawa kaza a duniya kaza za a yi kiyashi cinnaka wannan mai harbi a duniya ɗa nawa ne Allah ya sani za a yi ɗa kaza ne jinsi kaza a gari kaza akwai ɗa kaza a cikin garin nan kowane unguwa akwai kiyashi kaza a kowane gida akwai kiyashi kaza a cikin gida rame rame kowane rame akwai kiyashi kaza Allah duka yana kula da su shi ya san motsin su ya san komai wannan shine aqida ta ahlus sunna suna imani da wannan kuma babu wani abu da Allah ya shi ba ta da hikima duk wani abu da kaga an yi a duniya to ba abin za ka yi shi ba akwai abin da yasa ka yi shi kun dai ga yanzu kuda wayan ga sai kaga sun dame mu in babu kuda a duniya mu ɗan adam zaman ma akwai matsala saboda akwai garkuwar da suke mana kiyashi dai kana taka shi akwai hikimar da Allah ya sa yayi shi ko ka sani ko baka sani Allah kai wani jagora inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a gurin Allah kun gane abu menene mai sauki sanin adadin halittun duniya duka abu ne mai sauki a gurin Allah kamar yadda talaka kudin shi ba su yi masa wahalar lissafawa talaka kudinsa ba su yi masa wahalar lissafawa ko ba haka bane to haka halittun duniya gaba ɗaya ba su yi ma Allah wahalar lissafawa don ba komai bane a gurin shi kasan ne mai zakkowa kasuwa shi yi cinikin jika biyu jika uku yana da wuya ya manta nawa gare shi a aljihu yana da wahala in ma jika ta faɗi sai ya gano jikar shi guda ta faɗi kasan wani in ya kai mai kuɗi har ma yana yin wancan kuɗi a aljihu wannan ba talaka ba ne wane shi Allah subhanahu wa ta'ala gani ne faƙala Allah ya ce ma a saba min musibatin fil ardi ba wani abu na musiba na jarrabawa da zai shafi wani halittu ko wasu mutane a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko akan kawo nan ku illa fi kitab face wannan abu yana rubuta a cikin lawhil mahfuz min qabli an nabraha kafin ma mu wannan halitta in ka jiyo kai ciwon kai ko kuma ka faɗi ka ji rauni dama an kaddara zai faru da kai tun kafin ma ayyuka za a yi malan nasiru shekara ta kaza zai kwana kaza rana kaza yuka za ta yanke shi daidai warce zai hisse magani likita kaza duka yana na rubuce ba wai sai da yuka ta yanke shi bane Allah ya sani dama Allah ya kaddara ya sani wannan shine aqida ta ahlus sunna kai imani da haka rana kaza zaka zo kasuwa tun da sai hammalace shi baka sai da komai ba dama Allah ya sani aka ka dauka Allah bai sani Allah ya sani da yanayin sa Na'am. Allah subhanahu wataala yake cewa inna zalika 'ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a gurin Allah. Wa hadha at-taqdir at-tabi'u li ilmihi subhanahu wataala yace wannan taqdiri wannan kaddarawa tsara wa'annan abubuwa yana biye ne da ilimin Allah subhanahu wataala. Yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsilan yana kasance a gurare zai zo a dunkule wani lokaci kuma zai zo a bayani dalla-dalla. Bakar katawa fil lahil mahfuz ma sha Allah ya rubuta dukkan abin da yake so a cikin lahil mahfuz. Wa idza khalaqa jasada li janin idan Allah subhanahu wataala ya halicci jikin karamin yaro janin jinjiri da yake cikin ciki qabla nafkhir ruhi fihi kafin abu sa masa rai kasan kamar yadda shari'a manzo ya bayyana muna mutum ana busa masa rai ne in ya kai kwana 120 za a aiko da mala'ika ta busa masa rai sai mala'ika ta rubuta abinda zai samu da abinda zai shafi shi da abinda ya kama da wannan an gane ko ba haka bane to abin tambaya yaro kafin wannan rana ta zo yaya yake cikin cikin mahaifiyarsa to shi Allah ya san yadda yake ciki to shi yasa malai yake ba mu labari wa idza khalaqa jasadan janina ya Allah halicci jiki na dan adam yaro karami cikin cikin babarsa qabla nafkhi ruhi fihi kafin abu sa masa rai ba'atha ilaihi malakan sai Allah ya aiko da mala'ika zuwa ga wannan karamin yaro fa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umarci mala'ika da kalmomi guda hudu ma'ana a umarce shi da aiki kala hudu na daya bi katibi rizqi ce mala'ika ka rubuta arzikin shi abinda zai samu a duniya ce mala'ika rubuta da za a aihe shi da ya fado duniya zai tsotsama ma rana kaza zai tsotsa biyar ko shidda da sahi da marici tsotsa uku da rana tsotsa biyar har a gama yaye shi zai ci toloma kaza daga cikin ton akwai shinkafa adadi kaza daga cikin shinkafar akwai wadda ake ma haɗewa akwai shinkafa da wake akwai shinkafa fara akwai shinkafa da kaza kala kaza zai fito kala kaza sannan zai samu kuɗi kaza duka za a rubuta wa ajalihi da ajalinsa mana kwana kaza zai zai lumfashi ɗa kaza rana ta kaza za a kashe shi daidai lokaci kaza sai a rubuta wa amalihi da aikin da zai zai fara rarrafe zai faduwa kaza in ya iya tahiya zai je waje kaza zai je kaza in manomi ne a rubuta noma zai yi in makiyayi ne a rubuta kiwo zai yi in ɗan kasuwa ne a rubuta kasuwanci zai yi in ma'aikacin gwamnati ne a rubuta aikin gwamnati zai duka Allah ya rubuta wa shaqiyun aw sa'idun kuma a rubuta tababbe ne ko kuma datacce ne shaqi tababbe wanda zai yi aiki na tabewa a duniya ya shiga wuta sa'idun kuma datacce wanda zai aiki na dacewa ya shiga aljanna wa nahwa zalika da abin da ya kama da wannan abun tambaya shi abin da za a rubuta ma yaro zai ya kai kwana 120 wannan littafi dama akwai shi ko kuma sai da ya kai wannan lokaci ne za a rubuta an kun gane misali kenan dama an rubuta a cikin lauhul mahfuz inda an zo an yi mai fayil din shi ne ya aji sai a ba mala'iku masu kula da shi su rinka dubawa in lokaci yayi dama shi mala'ikan mutuwa abinda Allah ya sanar da shi ne ya sani bai gane kwanan ka sun kare sai Allah ya sanar da shi to wannan abin da aka washe yana dibi da lokaci ya fak sai ya dance shi kenan baka karawa sai ce wani yaros ta gare kaga mutum yana nema kullum yana ganin ai na kusan haihuwa sai an kulle kasuwanci an yi ciniki an saida kana gida kana haba inda har ka tayi zan samu riba kaza ka har tunanin daga nan zan yi kaza zan yi kaza sai ka zo ka sa sai a ce ma ai wannan da yake kayan nan ma babu shi ne ya tayya dama laga da ba za ka samu wani ba kana tai baka tsammani kuma sai ka kaci niki ka samu wannan yarda da haka dole ne kuma wannan yarda da haka shine aqidar ahlus sunna wal jamaa shi zai baka hutu a rayuwanka kaje in ka samu dama Allah ya kadar zaka samu in baka samu Allah ya kadar ba zaka samu ba komi wayonka komi dabararka yau inda wayo da dabara na sa wasu wani su cimma kaza da ba ita ake ba amma da yake Allah yake tsarawa wanda ya kaddara ya bashi ya bashi sai ga mutum ga ƙarhi ga hankali ga dabara ga karatun boko ga karatun islamiyya amma na miya sai ya yi da ƙare samu haka Allah ya kaddara kaka sai zama to baka da wani damuwa ka san Allah shi ne ya kaddara suka ya ƙure janina in ce janin jinjiri na cikin ciki shi ne janin ka fahimta sa duk abin da yake ba a ganinsa aka yi mai irin wa'annan amfani suna janin daga abin da yake ɓoyayye ne nan ne an samu jin jin na an samu sunan jin ne saboda ba a ganin shi shi ma janin an samu sunan janin ne saboda mata ka da daga ciki amma ɗan da yan ba a shi ba ka ganin shi sai da ta aihe shi dole da kai kwana 120 sai Allah ya aiko mala'ika ya rubuta wannan abin da gare shi Allah ya samu lafiya jama'a akwai mai tambaya fahadal qadar wannan abin da Allah ya kadara shi kad kana yunkiruhu qulatul qadariya wannan tsari kenan an ce takrir kamar tsari da abin da Allah ya kaddara ga bayansa akwai gulat an ce gulat wanda suka wuce iyaka wanda suka wuce ka'ida daga cikin kadariya akwai masu musunta wannan kadima tun can da وينكروه اليوم قليل سأنن ومنكروه اليوم قليل أيوم masu inkarin wannan kaɗan ne amma da akwai waɗanda suke manya ne da suke inkarin wannan mun yi bayani akan akadariya muka ce su kadariya abinda araki da su abinda suka yadda da shi idan wani abu ya kasance a gurin bawa ya faru to Allah ma bai san wannan abin zai faru ba sai da ya faru ne Allah ya gani sannan shi ma Allah ya sani in ka tayi kasuwa ini ya kare baka sai da komi ba to Allah ma bai san ran nan ba za ka yi ciniki ba sai da marece ne Allah ya gane yau ba ka samu komi in ka samu ciniki Allah bai san za ka samu ciniki yau ba sai da ka samu ciniki ne ya sani in zazzabi ya kama ka Allah bai san za ka yi zazzabi ba sai da zazzabi ya kama ka ne sana Allah ya sani wannan shine aqidar ƴan qadariya sabanin ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa aqidan su shine komai kafin ya faru Allah ya sani san da ya faru kuma Allah ya sani bayan wucewa abin kuma Allah ya sani baya mantawa الفصل الثاني فصل نبي الدرجة الثانية متاكي نبي من درجات الإيمان بالقدر ندق متاكا إيماني لقدر أما الدرجة الثانية فهي أما متاكي نبي الشيني مشيئة الله النافذة أبند الله يسو زي زرتني نافذ أبند زي زرتو مشيئة الله نافذة أبند الله يسو زي وانزو an gane hausa duk abin da Allah so ya kasance zai kasance wa ƙuduratuhu ashamila ƙarhinsa an ce ƙudura iyawa ƙarhi na Allah to ya gama kowa da komai ne yanzu idan kana da mulki kana da ƙarhi akan wasu amma wasu baka da ƙarhi akan su to sabanin ubangiji shi ubangiji yana da kudura akan kowa da komai sannan wahuwal imani shine mutum yayi imani bi anna ma sha Allahu kana cewa abinda Allah ya so zai kasance amma lam ya sha lam yakun abinda Allah bai so ba bai kasancewa wannan shine abinda ya kamata ahli sunna su imani da shi kai imani da cewa duk abun da Allah ya so zai faru in Allah bai so abu ya faru kun bai faruwa ko da mutane suna so ma ta sha'una illa in sha Allah ku dai mutane ba kwa iya son ku kasantar da wani abu Allah bai so ya kasance ba kwa yawa wa annahu kuma lalle shi Allah subhanahu wataala ma fi samawati wa ma fil ardi min halakatin duk wani abu da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasai min harakatin na wani motsi wala sukunin ko kuma wani natsuwa to bai faruwa illa bi mashi'atin Allah subhanahu wataala sai da son Allah subhanahu wataala sai ya tai ku ga iska yana kadawa in Allah bai so ba bai kadawa wani lokaci ku nemi iska ku rasa ku ji shuru in Allah bai so ba kuma hakan bai kasancewa doki misali da daddare sai ka hito bakin gidanku ka yi zaune ka ji shiru kasantuwar haka na ilimin Allah ne da kuma yarda ta Allah akan hakan ya kasance da bai so ba hakan bai kasancewa wani lokaci da dare sai ku samu abin tashin hankali kama kasa kwana a ran nan in ba Allah ya so hakan bai kasancewa kenan totally ka bayar da yardanka da Allah subhanahu wataala san cewa Allah ya san cikinka da wajenka ko kana so ko baka so Allah zai sa abu ya kasance ko bayi na so ko ba sa so wannan shine aqida na ahlus sunna wala yakunu fi mulkihi ma la yuridu ba abinda zai kasance a cikin mulkin Allah wanda baya so mutum yana mulki za a wani abu bai mai daɗi wadda shakura amma a mulkin Allah ba mai shiga ya yi abin da Allah bai so ba yanzu misali saboda kayan debu da wani gab da magariba zai kawo ma abu kuma kasan yan magariba ta yi ba zai zo ba sai ka ce to yau rana ba za ta haɗa ba sai ka biya bukatunka ka shiga mulki Allah ko baka shiga ba yana yiwa zai yiwa dole ka bari ranar ta faɗi ko da ba ka so kana aiki sun kake ka gama shi cikin dare kuma ga safiya nan ta sako kai babu dama ka tsayar da zuwan safiya dole sai ka bari ta zo don ba a hannunka abin yake ba annan misali ne na kawo mahaifinka gashi nan zai rasu kana son shi iya so kuma ka tabbatar mutuwa zai yi sai ka ce a kai bai mutuwa na hana bai mutuwa yana yi wa? bai kenan babu wani a cikin mulkin Allah da zai shiga yayi wani abu bayan Allah bai so a yi haka mu ba shine wala yakunu fi mulkihi ma la yurid a cikin mulkin Allah wani abin da Allah baya so baya kasance wa annahu subhanahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi Allah tsarki ya tabbata gare shi mai iko ne akan komai minal mawjudati wal ma'dumat na daga abubuwan da aka samar da ma abubuwan da ba a samar da su ba abubuwan da aka samar a yanzu suna ƙarshen mulki na Allah ne shekara mai zuwa in muna raye muna lafiya alam idan lokacin ruwan sama ya za a yi ruwan sama ko ba za a yi ba za a yi za a yi shuka ko? inda kai shekara mai zuwa buhu nawa za ka yi na gada ko na haji ko na wake ka sani kaga wannan ma'adu ne abu ne bai riga ya zo to shi Allah a ilmin shi ya sani sannan abin da ka samu wani kuma Allah ya sani har iya ƙarshen rayuwa duk abin da za ka samu kenan da abin da ya kasance da abin da bai kasance ba a ilimin Allah duka ɗaya ne babu wani ɓoyen abu a gare shi ya riga ya sani yadda da wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa fama min makhluqin fil ardi babu wani halitta a bayan ƙasa da Allah yayi wala fi samai ko a cikin sama illa Allah khaliquhu subhanahu face Allah subhanahu wataala shine ya halicce shi la khaliqa ghairihi babu man ya halitta wanda ba Allah ba wala rabba siwahu kuma babu wani ubangiji wanda ba shi ba ka ka zo ka aro mai hankali ka nan ka gane Allah shi gwani ne duk wani abu da ka gani mai amfani da lumfashi to Allah ne ya yi shi ba wanda ya isa shi sai shi kuma har duniya ta nade ɗauki misali yau duniya an ci gaba akwai ilimi da Allah ya ba mutane akwai ƙwarewa ko ba haka ba ne amma a irin halittu na Allah don Allah duk ƙwarewar duniya akwai kiyashi ɗa guda ɗaya da mutanen duniya suka yi saboda Allah shi kada yake halitta duk duniya su haɗu za su yi kiyashi guda ba za su iya ba duk duniya su haɗu za su yi ƙuda ƙwara ɗaya ba za su iya ba don me aiki ne na Allah ka je wani masu yi da fara wani za ga buhuhun fara ga suna aje rai irin wanda kake da shi shi take da shi amma kayi buhun da duka su rayukan suna gurin Allah kai gwani in an ka ce to ka yi kafa guda ta fara wadda a irin ta Allah duk duniya ba iyawa amma kayi buhu a dana ka aje wani sai ga an soyo mai tiya fara yana zaune yana ɗauka halittu Allah yana ci bayan Allah guda guda da sa baki ka gani Allah subhanahu wataala ya buga mana misali da zamu gane a ci shine dan sai ga mutane an an kware an kware fa sai ga an yi mutum na roba yana da na'ura yana motsi amma yanzu an ka kawo shi in dai ba an kuna shi da lantarki ba bai aiki kuma in yayi wani aiki bai wani aiki amma yanzu kai kana zaune kaga kana magana kana lumfashi kana kalla kana jin iska kana jin magana kana kaza zuwa lokaci guda na'ura ta Allah kenan ka duba tsuntsun ya tayi sama yana sama tsuntsu ya bude fikafikan ya juya yayi kwana yayi kaza ku ji wa sarauta ta Allah ai mura kamuna misali da muke karatun suratul mulk aw lam yaru ila at-tayr fawqahum sai Allah ya ce min safatin wa yaqbul Allah ya ce ku ribi sama tsuntsaye zaka ga tsuntsu sun yi su dubu sun taho tare suka kwana tare suke juyawa su sauka su tashi ba mai taba wani Ɗadan ba ya jirgi ba in an ce ga jirgi nan zai sauka sai an tare ko ina kan wani jirgi ya mutsa ka a samu matsala ko ba ga wani a sama jirage biyu in ma sun taiba kusa da juna ba amma sun tsaye ga wani shahau wani nan su yi haka ba su faru a saboda halitta ce ta Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce muna fama min makhluqin fil ardi wala fis samai illa Allah khaliquhu subhanahu babu wani abin halitta da yake cikin ƙasa ko cikin sama face Allah shine ya halicce shi tsarkiya tabbata gare shi la khaliqa gairi babu wani mai halitta kuma bayansa wala rabba siwa hukum babu ubangiji kuma ba abin nan ce ma rabb shine mai reno mai kula yanzu kai za ka iya ka gina masallaci ka ce ka bar shi ka manta ma da shi amma shi Allah in ya yi halitta to bai mantawa da ita zai kula da ita adadin kwanakin da aka bata na duniya har ta kare Allah yana kula da ita in ta buƙaci abinci Allah zai bata in ta buƙaci ruwa Allah zai bata in tana son iska Allah zai bata in tana buƙatar zahi Allah zai bata haka Allah yake kula da mu duka وما ذلك ضد هكا فقد أمر العباد بطاعته الله يأمر باي سوي ما سبيية وطاعة رسوله كما يأمر باي سوي ما النبي سبيية ونهاهم عن معصيته الله يهن باي game da saba masa wa subhanahu yuhibbul muttaqin shi Allah tsarki ya tabbata a garshi yana son masu takawa masu tsoron Allah wal muhsinin kuma Allah yana son masu kyautata ibada gare shi wal muqsitin kuma Allah yana son masu yin adalci wa yadda anil ladina amanu Allah ya yarda da wanda suka yi imani wa amilus salihat suka suka yi aiki na kwarai amma wala yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai wala yarda anil qaumil fasiqin Allah baya yarda da mutane fasikai wala ya'muru bil fahsha'i Allah bai umarni da alfasha in kaga mutun yayi alfasha to ba Allah ne ya sashi yayi bisan zuciyarsa ne dai da shi amma Allah bai sashi mutum ya sha wiwi ya ce Allah na ya kaddara Allah bai umarni da sha wiwi mutum ya yi sata ce Allah na so shi sata Allah bai umarni da ya yi sata din da kaga aiki na lalata to ka zargi son zuciyarka dan me saboda Allah subhanahu wataala ya bayyana hanya na gaskiya da hanya na ƙarya wanda ya so shi bi daidai wanda ya so ya bi abin da ba daidai kamar yadda zamu gani a nan ga wala yarda li ibadihi al-kufra alla baya yadda ma baya su kafirci wala yuhibbu al-fasada alla baya son barna bayan ƙasa wal ibadu su bayi na Allah duka ba mutane kadai ba fa komi a duniya bawa ne na Allah kenan su bayin Allah halittun Allah gabaki daya fa'iluna haqiqatan a zahiri su suke yin aiki in kaga mutum ya ta kasuwa a zahiri shi ya je kasuwa in kaga mutum ya dawo gida shi ya dawo da kansa wallahu khaliqu af'alim amma ayyukan su Allah ne halicce su Allah ce shi halicce ku da ayyukan ku duk abin da zaka gani Allah ya riga halicce shi wal abdu huwa al mu'min in ka ce bawa to ana nuhin mu'mini wal kafir ko kahiri wal birru da nagari mai biyayya ga Allah wal fajir da mai laifi an ce fajiri mai fitar hanya wanda yake saba wa Allah wal musalli da mai yin sallah was sa'imi da mai azumi dukkan wa'annan bayi ne na Allah Allah subhanahu wataala shine ya hadice su kuma ya hadice ayyukansu amma ku sani walil ibadati walil ibadi qudratun ala a'malihim amma bayi suna da iko akan ayyukansu walahum iradatun kuma suna da nufi irin nasu wallahu khaliquhum Allah ne ya hadice su wa qudratihim da qudurarsa wa iradatihim da kuma niyyarsu na an hada aqida na menene na ‘yan jabariya da ‘yan ƙadariya. Su jabariya a ƙa'idarsu, al'ibad lamashi a talahu, bayi ba su da zaɓi, in ka yi sata Allah na ci da sawa kai inda bai so ba ba kai, in ka ƙi zuwa kasuwa Allah na hana ma zuwa kasuwa, in ma ka ƙicinto Allah na hana ma ka ƙicinto, ɗadan bai da zaɓi. su kuma kadariya a gida su Allah subhanahu wata'ala bai da tadakhuli a harkar bayi in ka sha taba Allah ma bai san za ka sha taba ba sai da ka sha in ka ki zuwa kasuwa ba Allah na hana ba dan shi bai ma san ba za ka je ba sai da baka je bane ya sani da sabani ahlus sunna ahlus sunna sun san cewa in kai daidai ka san daidai na kai ka bi umarni na Allah don Allah yana son a yi daidai in kai ba daidai ba ka san ba daidai ba ne kai ka saba wa umarnin Allah kai abin da ba daidai ba kana da zaɓi wajen aiki na Allah ya bayyana ma ga abu na ƙware ga mummuna kuma Allah ya samu na hankula kowa yana gane daidai da ba daidai ba to wanda ya daidai ya san daidai ne wanda ya kuskure kuma ya san kuskure ne to su a ƙidar wa'ancan ba haka ba ne in ma kai ba daidai ba sai da kai nema Allah san ba daidai ba ne su kuma wance in ka ba daidai ba da Allah bai so ba da ba za ka yi ba daidai ba kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda yake so sai ya daidaitu ma'ana ya bi hanya ta daidai amma ta sha'uni illa an yasha Allah rabbul alamin amma ba za ku so wani abu ya kasance ba sai dai abin da Allah ya so ubangijin talike wa hadhihi darajatu min al-qadari wannan matsayi ko wannan mataki na kaddara yukadhibu biha amatul qadariyya kun ji da yawa daga cikin ƴan qadariyya mafi yawancin su sun kareta su ba sai da wannan alladheena sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sune wa'inda annabi ya ce da su majusu hadhihi al-umma majusawan wannan al'umma sune ƴan qadariyya kaga mugun ya shaida manzo Allah ya kansu wa ya gulufi ha ƙaunin akwai kuma wanda suke yin guluwi a ciki min ahalil isbati na daga cikin ahalil isbat wanda suke tabbatar da siffofi ga Allah subhanahu wata'ala ko su kamanta shi da abun da su dace ba hatta yaslabul abd qudratuhu wa ikhtiyarahu kamar yadda muka ka misali ɗan jabariya da sauransu su sun wuce kaida hatta salabu salabul abda har suka sonce ko suka cire bawa daga ƙudura tasa mana bawa bai da wani tacewa wa ikhtiyarahu kuma bawa bai da wani zabi nashi wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha mana wa yukhrijuna kuma suna fitarwa an af'alillahi daga ayyukan Allah wa ahkamihi da hukunce-hukuncensa hikamaha hikimomin da suke ciki wa masaliha da kuma maslahohin da suke ciki anasu suna ganin babu wata hikima ko wata maslaha game da ayyukan Allah da yake ba da kudura bayi su yi ko kasu yi su Allah ya mun jagora su da ahlus sunna suna yin imani tsaka tsaki kenan da abin da kai Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara zaka yi shi amma in kai na kware ka sani in kai mummuna ka sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana sai babi na biyar akwai lokaci to bari mu gani muna ƙare shi الباب الخامس من أصول الفرقة الناجية daga cikin usul yan kace usul ma'ana abubuwan da suka gino akai abubuwan da ahlus sunna wal jama'a suka gino akai an kace firqatun najiya shine jama'a kubutattu wanda za su kubuta su ne ahlus sunna wal jama'a firqa wani kashi na wasu mabiyan wani bangare shine firqatun najiya jama'a waɗanda za su kukuta inda akwai bangarori 73 a cikin wannan al'umma 72 duka za su je wuta 70 kashi guda ɗaya ne daga cikin kashi 73 zai kukuta su ne za a ce firqa najiya mana bangaren da ya kukuta to su birkatun najiya suna da usul ɗinsu usul ɗinsu ne abubuwan da suka gino a kai abinda suka gina aƙidar su a kai suka imani da wa'annan abubuwa wa ishtamilu ala thalathati fusul wannan bayani ya kunshi fasaluluka guda uku al-fasl al-awwal fasali na farko ad-dinu wal imanu mana ad-dinu wal iman addini da imani qaulun wa amalu aiki ne fada ne da aiki الفصل الثاني فصل نبي خلاصة مذهب أهل السنة تقيتتشن بياني أكم مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمد أكيد أكن صحابا منظر الله صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث فصل نوكو التصديق بكرامات الأولياء gazgata karamar da Allah yake mawaliyai wani za a gaba annabi bane wali ne Allah ya masa karama mana Allah ya baka abun da ya saba ma al'ada kuma kai ba boka bane kai ba dan sihiri bane kai kuma ba aljani bane kamar da akwai wasu daga cikin sabon manzon Allah a Madina suna tahowa daga nesa wurin sallah sun taho sai sandunan su sai su rinka haske da su suke hitila ba sun koyi hitila ba sun yi komai Allah dai kawai ba su wannan karama to idan irin wa'annan Allah ya kan yi shi ga waliyansa Allah ka samu kasance daga cikin waliyanka al-faslul awwal fasali na farko ad-dinu wal iman nan an yi adaf ne wal ma'tuf ko ka ce al-din ko ka ce al-iman to sai an ka game su ad-dinu wal iman ma'ana addini da imani ko kuma imani da addini ƙaulun wa amal faɗa ne da aiki ga bayanin nan wa min usuli firqatin najiya yana daga cikin usul ma'ana abunda firqatin najiya suka ginu suka ginu akan sa sune ahlus sunna wal jamaa anna ad-din wal imana lalli ad-dini da imani qaulun wa amal shine faɗa da aiki abin da ake ne da ƙaulun ƙaulul ƙalbi faɗan zuciya wal lisani da kuma faɗa na harshe ana a zuciyanka ka ayyana abin da yake alheri ne a harshenka kuma ka faɗe shi wa amalul ƙalbi wal lisani wal jawari sannan ya zamanto ka yi aiki na zuciya da kuma harshe da kuma aiki na menene na gabai kenan aiki na zuciya misali fa kudurta alheri fata alheri ga bayi don aiki ne na zuciya kudurta sharri ko kuma hasada ko kuma jin haushin mutum don a zuciya ne ake yin shi sai yiwa kana hasada mutum bai ma sani ba ma'ana duka amalul qalbi ne sa'annan kuma amalul lisani shine abin da ya shafi ka faɗi magana ka yaba mutum ka faɗi alkhairi gare shi da abin da ya kamata nan ko ka zage shi ko kai abin da bai kamata ba wal jawari da aiki na gabbai ka sa gabbanka ka tahi ko ka zauna ko kai abin da ya kamata wannan wa annal imana lalle imani a gurin ahlus sunna yazidu bi ta'ati yana karuwa da yi ma Allah biyayya wa yanqusu bil ma'siyati yana ragewa in ana sabon Allah sabanin murji'a su murji'a aqida su shine al-iman mujarrad al-qawl ko mujarrad al-itlaq mujarrad al-i'tiqad yukhrijuna al-amal min musammayat al-iman su in kai imani to shikenan ba sai kai aiki ba kuma ba kai sallah ba kai mumini ne ko ka sha giya a gurinsu imanin ka bai rage ba kana na mumini amma su ahli sunna ba haka bane ahli sunna sun yadda aikin ka zai karu gurgurin yadda kake nisantar Allah zai rage gurgurin yadda kake nisantar Allah kun ku dauki misali Qur'ani kana ƙara jin dadin shi ne gurgurin yadda kake karanta shi duk masu karatun Qur'ani sun san wannan kana ƙara jin saukin karatun Qur'ani ne in kana karanta shi kullum in ba karanta shi kullum yana yi ma nauyi yana ma nauyi sai a waye gari ma ƙorani ma ba ka san kana jin waya karanta shi inda kun ga wanga majalisi in ba mun zaka yau ba inda za mu yi wata biyu muna zuwa sai mu gabai mun hijin sauƙin zuwa fiye da mu yi kwanaki ba mu zo ba amma inda kuma za mu yi wata biyu ba mu zo ba sai mu ji abin ya fara mana nauyi haka aiki alheri yake yana ƙaruwa gwargwaron yadda ake kusanta shi yana ragewa gwargwaron yadda ake nisanta shi wahumma a zalika la yukaffiru na ahalar ƙiblati tare da haka fadai su ahalar suna ba sa kafirta masu yin sallah bi mutlaƙil ma'asu idan sun yi sabo na kai tsaye walkaba'ir ko kuma sun aikata kabira kamar khawarijawa su khawarijawan kai kabira to kahita musulunci amma ahli suna ba haka bane ko kai kabila kana na mu'mini sai dai kuma baka da cikakken imani kama ya fa'alu al-khawarij gashi ne ya kawo kamar yadda khawarija suke aikatawa bal al-ukhuwatu al-imaniyya thabitatun ma al-ma'asi ɗan uwantaka ta imani tana nan koda mutun yana sabon Allah ne kama qala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah tsarki ya tabbata gare shi yake cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa wani abu daga cikin min akhi daga dan uwansa wanda aka yafe masa wani abu daga wurin dan uwansa fattiba'un bil ma'ruf tasi abi wannan abun gurgurun da shari'a ta ce na ana bayani akan wanda yayi kisan kai ya cincinci a yanke mai hukuncin kisa sai yan uwa suka yi afa suka ce za su karbi diyya to wanda aka yi hakuri ba za a kace shi ba za a karbi diyya to ko masu bi ku bi a hankali gwargwar da shari'a ta ce kada ku zo ku yi abin da ya saba ma shari'a almuhim da kisa laifi ne kabira ne ko da mutum ya yi kisa bai kai ya fita daga musulunci sai zai zama ka- wanda yake ya saba wa Allah ya kata kabira wa qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu idan wasu bangarori guda biyu na mu'mini suna fada wa junansu fa aslihu bainahuma ku yi gyara tsakaninsu ku yi daidaito a tsakaninsu fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra idan dai tabbijiri akan daya take daukar sulhu fa qatilu allati tabghi to ku yi fada da wacce ta fita hanya ta kidawa akan ay sulhu hatta tafi'a ila amri Allah sai ta dawo zuwa ga umarnin Allah fa in fa'at in tadawu fa aslihu bainahuma bil adl to ku yi sulhu ku daidaita tsakaninsu da bil'adali da yin adalci wa aqsidu kuma ku yi adalci tsakaninsu inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu yin adalci innamal mu'minuna ikhwa su mu'mina yan uwa ne kaga haka kai a yaki tsakanin wannan da wannan an san mafi yawa an ci abin da ke faruwa a wajen yaki akwai zub da rayuka akwai zub da jini jima juna ciwo wannan duka bai sa sun hita daga cikin yan uwantaka ta musulunci ba suna nan a matsayin musulmai Allah ya kiraye su Allah ya mana jagora. Anya karatun na yana karewa ko yau. Ebar mu kawo ƙarshen nan ko? Wala yaslubuna al-fasiq al-milliyya al-islam. Wala yaslubuna al-fasiq al-milli ba sa cirewa fasiki wanda yake kan tafarkin addini shine milli. daga milla ne addini mutum fasiki ne amma musulmi ne to su ahlus suna ba sa cire shi daga cikin musulunci ba su ce mai kahir an gane misali ko wala yaslubuna al-fasiq al-milli al-islam ba sa cire ma fasiki wanda yake cikin addinin musulunci ba sa cire mai musulunci bil kulliya gaba daya ba su ce mai kahiri wala yukhallidunahu fi nar kun ba su ce mai in ya mutu zai dawo a wuta sabanin aqida na khawarij ngane ko ahli sunna za su bar shi almashi'a ta'ala Allah sai mai ukuba ya Allah ya so shi mai lafiya kama ta qulul mu'tazila kamar da mu'tazila suke cewa balil fasiqu wanda yake fasiki ne yadkhulu fi ismil iman a gurin ahli sunna yana shiga a cikin sunan masu imani kama fi kauli ta'ala kamar yadda Allah yake cewa fatahariru raqabatin mu'mina ko in tabaiwa mu'mina wa qad la yadkhulu fi ismi al-iman al-mutlaq sai dai ba a ce mai imani sakakken imani mai cikakken imani sai dai a ce mai musulmi fasiki amma hukuncin shi yana gurin Allah kama fi kauli ta'ala kamar yadda Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah mu'minai na haƙiƙa wayanda suke da tataccen imani su ne wayanda ya ambaci Allah wajalat qulubuhum sai zukatansu su tsorata idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah sai wannan ya ƙara musu imani to shi bai cikin wayanda amma dai yana nan musulmi mai sabo kamar yadda dai tafsirin mu na dazu muka bayyana wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama a aljanna duka za a haɗu da ɗan iskan cikin al'umman manzon Allah mai imani da mai kwatantawa da mai ƙololo imani za a ga mai aljanna sai dai a aljanna mataki-mataki ne wali kullin darajatun min ma'amil an gane misali ko Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da shiga wuta wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina sadda yake zina yana da imani na ana nuhin mutlaqul iman ba bai da imani kwata-kwata ba ma'ana mazinaci bai yi zina sadda yake da cikakken imani wala yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min barawo ba za shi sata ba sadda yake sata yana da cikakken imani wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mashayin giya ba zai sha giya ba sadda zai sha ta yana da cikakken imani wala yantahibu nahbatan zata sharaf mutum ba zai kwace wani abin kwacewa ba mai wata daraja yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum mutane za su daga ido suna kallon shi game da wannan abu mai daraja da ya kwace hina yantahibu hasad da zai kwace wannan abin wa huwa mu'min yana da imani kawai dan fashi mutum ya ganka da sadular ya dauko wuka ya zama ya ce kawo to ba zai yi wannan kwace ba sadda zai yi shi yana da imani ana nufin cikakken imani ya ƙoluna suna cewa huwa muminin mai irin wannan halaye suna ne mumini na ƙasar imani sai dai yana da naƙasu a imani shi au muminun bi imani sai dai ko kuma a ce shi wannan mumini ne da imanin da yake da shi fasiqun bi kabiratihi kuma fasiki ne saboda yana aikata babban zunubi fala yu'tal ismal mutlaq ba za su ba shi cikakken suna na mu'mini ba kuma ba za su yi da shi daga cikin musulunci ba wala yuslabu mutlaqul ism ba za su cire masa ma'ana suna kai tsaye ba su raba shi da musulunci Allah madaukin sarki ya samu dace ina ganin nan za mu takaita abin da muka yi daidai Allah ya ba mu nada inda muka kuskure Allah ya fi mana